أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wa barkan da saduwa a wannan yammaci mai albarka wadda muka zauna domin gabatar da darasinmu na tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasin mu na 44 kuma yau muna ranar 22 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wasu zo daidai da 18 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiyya muna cikin tarihin sahabi na 66 wanda shine sayyidina Khalid ibn al-Walid yadda Allah ta bada gari shi muna cikin tarihin sa ne sai lokaci ya mana halin nasa aka dakata insha Allah yanzu kuma da yadda Allah za a dora zuwa abin da ya sauwaka mun ji karawar sayyidina Khalid radiyallahu anhu a yakin Mu'ta sannan mun ji kuma karawar shi a ranar yakin Yamama wadda wannan yaƙi na yamama shi ne yaƙinsa na biyar da ya yi cikin manya-manyan yaƙoƙin shi a cikin addinin musulunci yanzu sai labarin yaƙinsa na shida wanda shi ne yaƙin da ake kiran shi ma'arikatu kazima wato yaƙin da aka yi shi a garin kazima wannan yaƙi ya gudana ne tsakanin sojojin musulunci sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma ɗaya ɓangaren sojojin daular farisa ƙarƙashin jagorancin wani kwamandansu da ake kiran shi Hormuz shi wannan Hormuz babban komanda ne daga cikin komandodin sarkin daular Farisa kuma an shaide shi mutum ne mai girman kai da aka sayar na Khalid radiyallahu anhu tun a farkon lamari sai ya aika mishi da wasiƙa ta hannun wani mutum da ake kiran shi Azaziba abinda wasiƙa ta kunsa shine Khalid ya ce mishi amma bayan haka ka musulunta sai ka kubuta ko kuma in ba za ka musulunta ba to ka kudurawa kanka da kai da jama'arka alkawari tsakaninku da daular musulunci ba za ku yaƙe mu ba mu ba za mu yaƙe ku ba sannan kuma za ku rika biyan mu jizya in ba haka ba kuma to duk abin da ya biyo bayan wannan karka zargi kowa sai kanka domin hakika na zo maka da wasu irin mutane waɗanda suke ƙaunar mutuwa fiye da yadda kake ƙaunar ka rayu to hurmuz da yake mutum ne mai girman kai sai girman kan nasa ya ƙi shiga addinin musulunci kuma ya ƙi miƙa wuya ha ila yau don haka sai ya fara tanadi don yin yaƙi sirna khalid radiyallahu anhu da ya samu labarin haka to da yake shi gwani ne wajen shirya siyasar yaƙi kuma sirna khalid radiyallahu anhu ya ƙware wajen munawara da kuma yaudarar abokin gaba yadda zai saukar da hasara a kansa yadda zai saukar da karyewar yaƙi a kansa ba tare da asarar rayuka masu yawa daga bangaren sojojin musulunci ba daga shi hormuz sai zaton cewa sayyidina khalidu zai nufi garin kazima da shi da ainihin rundunar musulunci tun a farkon lamari da haka gaba ɗaya sai ya tafi da ƙarfinsa gaba ɗaya shi hormuz ya tafi da sojojin shi gaba ɗaya zuwa kazima ya je nan ya jibge su a nan ya kuma umarce su suka tona ramuka a filin da suke tsammanin a nan za a yi yakin suka ta wani ramuka wanda wai sun yi haka ne saboda idan al'ummar musulmai sun zo su fada cikin ramu amma shi sayar na khalid radiyallahu anhu nan take sai ya raba sojojin shi zuwa kaso uku bai bi da su ta hanya guda ba domin dai ya makantar da idan abokan gaba yadda ba za su gane ina ma yayi ba ba za su gane inda ya sa gaban shi ba ya yi haka ne don ya ƙara ɗimauta hankalin su abokan gaba ɗin sai ma khalid radiyallahu anhu ya ƙyale su a nan su wayannan abokan gaba wato sojojin farisa suka zauna a nan sun yi wannan tono sun riga sun gaji shi kuma sayyidina Khalid radiyallahu anhu sai ya bi ta gefen nan din kawai ya wuce ya riga ya wuce ma da rundunarsa yayin da Hormuz ya zama bai samu wani gurbi na sayyidina Khalid ba anan Kazima sai ya samu labarin cewa Khalidu radiyallahu anhu ya riga ya tsallake wannan garin ya yi gaba wajen wani gari da ake kiran shi Al-Hafir to nan take sai zuciyar shi ta ƙara dugunzuman wato bacin rai ya shiga zuciyar shi sosai da haka sai ya umarci manya-manya daga cikin sojojin rundunarsa cewa su koma gaba ɗayansu zuwa wancan garin da aikin shi alhafir ɗin domin su je su haɗu da sojojin khalidu a buga yaƙi hurmuz ya umarci sauran rundunarsa masu ƙarfin cewa su yi ƙoƙari su riga khalidu radiyallahu anhu isa wannan hafir ɗin wato su riga shi isa wannan gari domin su zaɓi wuri mafi kyawu inda za su tsaya to shi kuka Khalid radiyallahu anhu dama abin da yake jira kenan yana so ya gajiyar da abokin gabansa ne a zuciya kuma ya gajiyar da shi a jikin sama wato ya hura mar wuta a zuciyar shi sannan kuma ya hura mar wutar gajiya a jikin shi tun kafin ma a fara yaki to sun yi sauri sosai don haka jikinsu ya gaji yayin da shi hormuz suka isa wannan gari a alhafir suka yi sauri din don su riga su na khalid da shi kuma sirna khalid radiyallahu anhu ya riga ya bar wajen sun riga sun riga shi isagun nan din ma kuma da suka je a shi sai shi hurmuz ya sake umarta da sojojin nashi su ƙara tona wasu ramukan a nan alhafir din saboda su jira zuwan sirna khalid yayin da shi kuma sirna khalid ya samu labari daga yan leƙen asirin shi cewa ai hurmuz ya riga ya isa wannan waje tare da rundunarsa kuma ya umarce su sun sake tona wasu ramuka sun sake tona wasu ramuka masu zurfi a wannan wajen da sai na Khalid radiyallahu anhu kawai sai ya sake dawowa da rundunarsa zuwa garin Kazima wato yayi gaba kenan kuma sai ya dawo da baya to su kuma dama ainihin sojojin Farisa sun saba ne da tona irin wayannan ramukan domin ya zama yaudara da kuma hanyar cin nasara akan abokin gabansu dan saboda wannan tono da suka yi hasso biyu sun yi a kazima sun zo sun yi a alhafir to gaba ɗaya sai ya zamto jikinsu ya gaji sosai don haka sai da ya zamto ma har suna ɗaura jikin junansu da salasil wato ainihin sasari sai da ya zamto suna sanya wa junansu sasari don kada ma wani ya gudu sun ɗaure junansu da sasari wato cewa duk abin da zai faru ya faru gare su ko su rayu gaba ɗaya ko su mutu gaba ɗaya yayin da shi kuma hurmuz masu ba shi labari wato yan leƙen asirin shi suka gaya mishi cewa ai sayar na kharij da shi da rundunarsa sun sake komawa wajen kazima sun koma da baya shi hurmuz sai haushin da ke zuciya shi ya sake karuwa dai kazan ita kuma zuciya idan rai ya ɓaci zuciya ta dugunzuma gaɓoɓin jiki kuma suka rasa ƙarfinsu hakanan zuciya sai zama babu dabara duk abin duk wani hukunci da mutum zai yanki a wani lokacin babu dabara a ciki babu hikima don haka nan take sai ya umarci sojojin shi su sake dawowa dai kazima shi a zatansa kamar sayar na khalidu guje mishi yake yi shi ku sayar na khalidu radiyallahu anhu tsabar shirya dabarar yaƙi ne kawai suna dawowa kazima sai suka tarar sayar na khalidu radiyallahu anhu shi da rundunarsa sun riga sun yi shirin yaƙi suna jiransa to shi kuwa hormuz da shi da rundunar shi gaba ɗayansu kowa jikinsa ya gaji an riga an tara musu gajiya a lokacin nan karfin daular farisa wato sojojinta sun ninka sojojin al'ummar musulmai hormuz da shi da rundunarsa sai suka tare tsakanin al'ummar musulmai da kuma ainihin wannan kogi na furat wanda dab da shi dama aka yi yaƙi suka hana sojojin musulmai su je su sha wannan ruwa shi usair na khalid radiyallahu anhu sai ya gaya wa sojojin shi wata magana wacce take khalida wato tabbatacciyar magana ce har kullum ana yawan maimaita ta yana ce musu fala amri la yasiranna al-ma'u li asbari al-fariqain wa akramil jundayn yace musu ku sauka anan din kuma ku kaba sansanin ku anan ina rantsuwa da Allah wannan ruwa na wannan kogi sai ya daga baya sai ya zamto mallakar mafi juriya daga cikin wayannan rundunoni ko mu ko su kuma mafiya girman haƙuri ko kuma mafiya daraja abun Allah wannan ruwa sai ya zama nasu Hormuz kwamandan Farisa sai ya kira sayar na Khalid cewa in ya isa ya fito su gwabza shi da shi shi ko sayyidina Khalidu radiyallahu anhu dama abin da yake jira kenan da yake shi gwani ne wajen yakin a ainihin mubaraza da Hormuz ya kira shi zuwa ga mubaraza nan take sai ya amsa mishi to mubaraza da ake yin ta wannan ya fito ne wannan ya fito iyaku ko biyu za ku gwabza amma shi Hormuz saboda kazamin halinsa shikenan sai shirya wasu mutane a bayan shi mahaya dawakai shirya cewa lalle idan sirna Khalid ya fito su shigo ciki ayi da su wato sadu kenan su su uku akan shi shi shi kadai yayin da sirna Khalid radiyallahu anhu ya saukar ga kan doki shi ma Hormuz sai ya sauko sirna Khalid ya tafi zuwa gare shi suka hadu suka fara gwabzawa bayan kowa ya kai wa kowa sara kowanne daga cikin su ya kare wato Khalid ya kai mishi sara shi ya kare shi ma ya kawo Khalid sara Khalid ma ya kare. To wayannan masu ba da kariya ga shi Hormuz din ganin cewa an fara ji mishi rauni. Shikenan sai suka fara kawo Sirna Khalidu hari. Amma akwai wani gwarzo na shi Sirna Khalidu ana kiran shi Al-Qaw ibn Amr sai yayi kansu su su biyu. Yayi kansu su ma ya kashe su. Amma Sirna Khalidu radiyallahu anhu nan take shi kuma ya samu ya damƙe Hormuz ya damƙe shi ya danne shi a gaban sojojin shi ya mishi yankan rago ai sojojin farisa suna ganin an yi wa babban kwamandan su yankan rago kowa sai ta kan shi yake gaba ɗaya suka juya a guje al'ummar musulmai kuwa suka hau kafaɗinsu ma'ana suka bi su a guje suna kashe na kashewa suna ɗaure na ɗaurewa tun daga sanyin safiya har dare sai jamto babu wanda ya saura daga cikin daular farisa wato daga cikin sojojin daular farisa sai wanda ya zamto ba zai iya hawa jirgin ruwa ba ya gudu sai na khalidu radiyallahu anhu ya tara dukkan kaya da suka zo da su da gwalagwalai da kayan yakin su da sauransu duka aka tattara to a cikin wayannan kayan hadda sasari wato sarƙoƙi da suke ɗaure junan su da shi shi yasa ake kiran wannan yakin zatu salasil to iya waɗannan chain din wato sasarin da kuma sarƙoƙin sai akan manya-manyan raƙuma aka ga ɗora saboda yawansu sun kai kamar nauyin kilogram dubu to bayan an dawo daga wajen yakin sirna abubakar radiyallahu anhu da a lokacin da shine khalifan musulunci sai ya ba wa sirna khalidu kyautar hular hurmuz din wanda wannan hular saboda gwalagwalai da ke jikinta da kayan ado kimarta ta kai kamar dirhami dubu ɗari wannan ya zo a cikin salahul umma juz'i na uku shafi na ɗari biyar da hamsin da biyu zuwa na ɗari biyar da hamsin da uku to yakin sayar na khalidu na shida daga cikin manyan yaƙoƙin shi shine yakin da aka yi shi a garin abbala sayar na khalid radiyallahu anhu daga wannan yaƙi da muka gama faɗa yanzu wato yakin kazima sai ya juyar da rundunar shi zuwa garin abbala ana kiran shi abbala da ubala kuma ana akan ce mishi uballa daga sunan garin ne to a cikin wannan gari akwai wata runduna mai kauri daga rundunonin daular farisa akwai wanda daga cikin rundunar sai na khalidu ana kiran shi suwaidu bin qurbata zibili wato ya riga ainihin rundunar farisa din isa wannan waje kuma ya samu waje da shi da jama'ar shi suka yi wato sansani a gefen garin yayin da sayyidina khalidu radiyallahu anhu ya so wani waje wanda shine ainihin makani ko kuma gurin da aka gina birnin Basra na yanzu sai ya samu wannan mutum mai suna Suwaidu yana jiran shi ya same shi yana jiran shi kuma ya same shi a gida ya tsare mutanen wannan birni na Uballa yana jiran su cewa zai shiga ya afka musu ya yaƙe su saboda su suna tare ne da sojojin daular Faris Suwaidu sai ya ba wa Sirna Khalid labari cewa ai mutanen wannan gari ba za su fito su yaƙe shi ba saboda tsoron Sirna Khalid na haka ba za su gushe ba suna zaune a cikin biranensu sun fake da nan ɗin matuƙar dai sayar na kharidu yana wannan wajen a cikin sansanin suwaidu sai ya ce wa sayar na kharidu hakika mutanen wannan gari na uballa sun haɗu gari ne ban san adadin yawansu ba na yi nufin yaƙe su matuƙar sun fito sun tari ne amma sun kasa fitowa ne saboda sun samu labarin cewa kai ka zo da kai da jama'arka suna tsoronka to a lokacin ne sai na Khalidu radiyallahu anhu sai shirya wata dabara ya shirya wata dabara wacce zai yaudari sojojin daular Farisa har sai sun yi zaton cewa sayyidina Khalidu baya nan sannan sai ya dawo abin da yayi ko shine sayyidina Khalidu da tsakar rana sai ya fita da shi da rundunar shi suka kamar sun tafi wani waje da tsakar rana kamar sun tafi sun bar filin yaƙi to can kuma da dare yayi wajen magarba sai suka dawo su wayannan kafirai wato ainihin sojojin daular Farisa ban san cewa sayyidina Khalidu ya dawo ba da haka sai suka fito daga wannan gari na Uballa suka fito suka tayi shi Suwaidu da shi da rundunar shi suna dab da shigowa cikin ainihin sansanin da shi Suwaidu ya ajiye sojojin shi to sai suka kuma yawan ainihin sojojin sansanin ya wuce ainihin sojojin Suwaidu din to anan ne suka gane cewa lallai Khalidu yana tare da shi ba tafiya yayi ba yanzu ga rasa yadda za su yi suka yi gudun a fara yaƙi kuma sannan ba su yi su koma cikin garinsu ba suka kasa zarowa ko da takobbansu balantana ainihin kwari da bakansu suka kasa yin komai ba su da wata himma da ta wuce da za su yi masu gudu don suna tsoron ainihin sayar na kharid radiyallahu anhu kasancewar wannan kwamandan nasu mai suna hurmuz yana daga cikin manya-manyan jarumansu da ake ganin babu yasu a wajen jarumtaka da sun ga sayar na kharid radiyallahu anhu ya kama shi ya yanka shi yankan rago sun samu wannan labarin tunda ba da su aka yi ba da shi sa gaba ɗaya abin ya cika zukatansu da tsoro da sun yi nabin su koma gida wato su koma cikin garin uballa su ɓuya da sai na khalidu sai ya yi ƙoƙari nan take ya datse hanyar ma'ana ya je ya shiga tsakaninsu da shiga birnin sai na khalidu da shi da rundunar shi suna tsarar su ta baya shi kuma ainihin suwaidu yana tsarar su da shi da rundunar su ta gaba to gaba ɗaya dai kisa ya yawaita a cikinsu da yawa daga cikinsu ma da kansu suka rika fadawa cikin kogin dajira da kuma kogin furat suna mutuwa a lokacin sai sayar na khalid radiyallahu anhu ya aiki maƙalu dan muqarrin al-muzani ya aike shi zuwa birnin uballa din yace mishi yace mishi je ya kame garin yaje ko ya kame garin saboda gaba ɗaya sojojin garin sun riga sun fita wajen yaƙi to kuma ga yadda yaƙi ya kasance gaba ɗaya kusan an kashe su a lokacin da aka tara ganima mai yawa da kuma kayayyakin yaƙi masu yawa wannan labarin yana nan a cikin littafi mai suna salahul umma juzi'i na uku shafi na 554 zuwa na 555 daga nan sai labarin yaƙin shi na bakwai wanda shine yaƙi da ake ce mishi ma'arkatul mazar shi rawaihi sarkin farisa na wannan lokacin ya shirya wata runduna mai ƙarfi ya shirya wata runduna mai ƙarfi ƙarƙashin manyan jarumansa sai ya sanya ainihin rundunar ƙarƙashin jagorancin wani babban jarumi na shi da ake kiran shi ƙarinu ɗan ƙurbas sannan a ƙarƙashin shi ya sanya wasu kwamandojin guda biyu su ne al'anushajan da kuma ƙubbas wannan rundunar ta kunshi ƴan kaɗan da suka rage daga cikin waɗanda aka yakin kazima da kuma yakin uballa da su da kuma mutanen ahwazan mutanen ahwazan da mutanen al'ahwas da sauran farisawa har da baƙaƙen fata duka kuma sun yi alƙawari wato sun waje sarkin nasu alƙawari cewa ba gudu ba ja da baya a lokacin nan yawan sojojinsu ya kai kamar mutum dubu tamanin sirna khalidu radiyallahu anhu a lokacin nan shi kuma duka-duka waɗanda ke tare da shi mutum dubu sha takwas ne yaƙin ya fara ne daga lokacin da babban kwamandan su da ake shi ƙarin ɗan ƙurbas yi kira sayar na kharibi cewa ya fito su yi mubaraza sai mutum biyu daga cikin jama'ar musulmi suka fito suka tare shi sayar na kharidu radiyallahu anhu da kuma wani da ake kiran shi maƙilu ɗan a'asha annabashi to maƙilu sai ya riga sayar na kharidu fita ya tari ƙarin nan take sai ya kashe shi asim dan amru shi ma sai ya kai hari kan kwamandansu na biyu mai suna anushajan ya kashe shi nan take adiyu dan hatimu ɗa'i babban jarumin nan shi ma sahabi ne radiyallahu anhu shi ma sai ya yi kan ɗaya kwamandansu na uku ɗin mai suna qubbas shi ma ya kashe shi nan take to a lokacin nan sojojin farisa sun ga hasara da ba su taɓa ganin irinta ba an kashe musu manyan kwamandojinsu uku gaba ɗaya nan take suka rika yaƙi cikin ainihin zafin rai amma duk da haka sai da jama'ar musulmi suka gama da su an ce daga cikin waɗanda aka kashe a filin yakin kaɗai sun kai mutum dubu talatin banda waɗanda suka mutu a cikin ruwa waɗanda suka rika jefa kansu a cikin ruwa suna mutuwa kaɗai wanda aka kashe a filin yakin mutum dubu talatin daga cikin sojojin daular farisa ka sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam malam da jarumtaka aiki mutum dubu sha takwas ba suka tare mutum dubu tamanin kaga an ninka su sau hudu har da ɗoriya tasir na kharju radiyallahu anhu mutum ne da aka sheje shi haila yau wajen bayan jarumtaka kuma mutum ne mai ikhlas domin zamanin khalifancin sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu ya taba cire shi daga jagorancin rundunar yaki amma duk da haka bai gushi ba yana yin ribadi a wannan gari na Himmas a ta lokacin da yayi jinyar shi ta ƙarshe ya cikin jinyar ne sai Abu Darda ya shigo domin gaishe shi in sirna khalidu ya gaya abu dardai ya ce koda na rasu ka sani cewa doki na da kayan yaƙi na gaba ɗayansu na sanya su su zama fi sabilillahi wato ya sanya su kenan su zama waƙafi haka nan ya ce gidana da ke birnin madina na sanya shi kuma ya zama sadaka ga al'ummar musulmi ya kuma dama na kasance na sanya sirna umaru ɗan khattabi ainihin shaida akan cewa na sanya gidana ya zama sadaka ga al'ummar musulmi ce ma da lada sirna umaru taimako ne sosai shi akan musulunci kuma ka sani cewa na sanya wasiyata da kuma zartar da wannan alƙawura na zuwa ga shi sirna umaru yayin da aka kai wa sirna umaru radiyallahu anhu labarin wannan wasiya ta sirna khalid sai ya karba kuma yayi addu'a gare shi domin tsananin ikhlasi irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa fasir na umar ne ya kwabe shi daga kan mukamin shi na jagorar runduna amma duk da haka kuma kaga da zai rasu wasiyar shi da komai nashi sai na umar ya barwa kan yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah ya mamaye zuciyar sai na Khalidu radiyallahu anhu ya kasance baya yin hutu sai dai akan dokinsa in zai huta to sai dai akan dokinsa kowane lokaci kowace rana bai ƙi a ce ya tafi buɗe wani gari sabo don shigar da addinin musulunci ya daga cikin zantukansu yana cewa darin da za a bani kyautar mace budurwa amarya bai fi soyuwa a zuciyata ba fiye da dare mai tsananin sanyi wanda zan kwana akan dokina ina jira gari ya waye mu kai hari ga kafirai domin cin nasara a shigar da addinin musulunci garin yayin da kuwa mutuwa ta zo mishi sai na khariju radiyallahu anhu bayan wannan doguwar rayuwa da aka yi cikin ɗaukaka addinin Allah da ƙoƙari wajen kare addinin Allah da kuma sayar da rai domin ci gaban addinin Allah mutuwa ta zo mishi sai yake cewa haƙiƙa na nemi shahada a filin yaƙi ya fi sau ɗari a yaƙoƙi daban-daban daban-daban amma Allah subhanahu wata'ala bai huwa ce min wannan ba shi zan mutu akan shimfidata akan gado na akan shimfidata bayan tauhidi babu wani aiki a cikin dukkan ayyuka na wanda na fi kauna abun Allah na fi sa rai abun Allah zan samu lada da shi fiye da wani dare da muka yi shi ina sanye da kayan yaki ga sama kuma ta hada hadiri muna jiran gari ya waye mu kai hari ga kafirai sannan sai yake cewa idan na rasu ku duba kayan yaƙi na da doki na ku sanya su gaba ɗaya su zama tanadi ne a cikin ɗaukaka addinin Allah sannan sai ya sa kuka yana cewa haƙiƙa na haɗu da yaƙi kaza na yi yaƙi kaza na yi yaƙi kaza yanzu a cikin jikina babu wani waje wanda ya kai a ɗora tafin hannu wanda babu sara ko suka a jiki yace amma gani yanzu ni ne zan mutu akan shimfiɗa kamar mace ku dubi wannan kokarin na sayyid na Khalid radiyallahu anhu amma haka yana daga cikin sahabban da ɗin shi'a suke zagi darussan da ke cikin rayuwar sayyid na Khalid radiyallahu anhu su ne kamar haka abu na farko muhimmancin tauhidi abu na biyu kuma wato mu gane cewa shi addinin musulunci ana samun ɗaukaka ne a cikin shi da ƙoƙari da kuma aiki ba wai da cewa ni ɗan wane ba ne ko ni jikan wani bane ba da haka ake samun daraja a cikin addinin musulunci ba ana samun daraja ne kawai ta hanyar ka tashi kai kokari ka dage yar na Khalidu radiyallahu anhu daga baya ya shigo addinin musulunci duka duka bai kai cikakkiyar shekara uku addinin musulunci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kai bai cika shekara biyu ma a cikin addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to amma ya ji irin kokarin da yayi wajen ɗaukaka addinin Allah har sai da ya zamto ya zo ya yi fice tare da cewa kuma sahabban da suka gashi shiga addinin musulunci sun ba mutum dubu sun ba mutum dubu amma yanzu ana maganar jarumtaka da jihari da sauransu in ka faɗi irin su sayar na ali to gaba kuma dole ka ce sayar na kari radiyallahu anhu saboda jarumtaka shi sai da ya zamto a cikin sahabbai da wani layi alaihi mafiya yawan suna sa wa 'ya'yansu sunan khariji saboda wai ko 'ya'yan nasu sa samu jarumtaka irin tashi daga nan sai tarihin sahabi na 77 wanda shine sayyiduna Dulaihatu dan Kuwailidu radiyallahu anhu sayyiduna Dulaihatu radiyallahu anhu wato akwai darussa masu girma a cikin tarihinsa mun yana daga cikin qadaya ta bashariya cewa mutum Allah ya yi shi ne wato yayi sama yayi kasa saboda ainihin rauni irin na dan adamtaka wato bashariya duk wanda ba siddiqi bane kuma ba annabi bane to bai wuce kuskure ba amma dai mafiya alkhairi masu kuskure sune sune masu tuba wane ne dulai hatu dulai hatu shine dulai shine shine dulai hatu dan koyilidu dan naufal al-asadi yana daga cikin kabilar banu abdul asad babban jarumi ne gwarzo daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana buga misali da jarumtaka shi a filin yaki kamar yadda na faɗa yana daga cikin banu asadin kuma ita banu asadin ɗin ɗaya ne daga cikin ƙabilu waɗanda suke zaune a tsakanin najadu da kuma kogin furat a shekara ta tara bayan hijira ainihin jama'ar banu asadin sun zo garin madina sun musulunta a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai shi dulai haka ɗan kuwaili kuma sun bayyana da musuluncinsu ga ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ma dulai haka ya musulunta to daga baya sai ya yi ridda ya koma cikin kafirci ya zalunci kansa daga baya ma sai ya dawo yana cewa ai shi ma annabi ne a can a birnin najadu ya yi da'awar annabtaka kuma ya koki sun faru tsakanin shi da al'ummar musulmai to daga baya kuma sai aka karya shi a wajen yaƙi ma'ana aka ci nasara a kan shi fitina ta yaɗu sosai ta hauro ta yi girma sosai bayan wafatin ma'aiki alayhi salatu wassalam sai na dole hatu yana daga cikin masu hura wutar fitina a wannan lokacin ya aiki dan uwansa mai suna khayal cewa ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari cewa shi ma fa yanzu annabi ne kamar irin sa kuma yana kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya bar wasiya gare shi cewa shi ma annabi ne mutane su ba da imani su ba da gaskiya da shi har ma ya aiko da irin tatsuniyoyin shi da yake kira wai shi ma alkur'ani ne daga ciki akwai walhumamu wal yamam walhumami wal yamam wa sirdu siram qad sunna qablakum bi awam da yablughanna mulkuna al iraq wa sham wai wannan dan alkur'ani shi kirkiranan abu ne wai wahayi aka marci a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wani sahabin shi mai suna dirar bin al-azwar al-asadi wanda shi ma kabilar su daya cewa ya je wajen dole hafi je ya fuskanci shi wannan sahabi mai daraja ya je gare shi kuma ya je ya fuskanci shi sosai ya razana shi razanawa mai tsanani al'ummar musulmai kuma a lokacin nan sai karuwa suke yi su kuma jama'ar dole hatu sai raguwa suke yi sai da kai ga wata ranar diraru ya sare shi da takwabin shi ya sare shi da takwabi sai ya zama takwabin bai kama shi ba saboda shi dole hatin nan mayaƙi ne wanda irin shi ba su da yawa a wannan zamanin mutum ne mai kuma ƙarfin jiki ga jarumtaka to a lokacin nan saboda an sare shi da takwabi bai kama shi ba shi kenan sai ya amfani da wannan damar wajen ƙara tallata ɓarnarsa yana gaya mutane ai shi takwabi ma baya kama shi ai shi annabi ne to a daidai wannan zamanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya bar duniya sai mutane daga cikin jahilai da larabawan kauye suka koma suka ga sallama wa shi dulai hatu suka rika barin shi birar suna komawa wajen dulaihatu dulaihatu da ya zamto yana ƙara ƙarfi yana ƙara ƙarfi kuma yana ƙara zama barazana ga al'ummar musulmi da aka sayar na abubakar radiyallahu anhu sai ya ƙulla tuta a lokacin yaƙin yan rudda ya aika mishi sayar na khalid dan walidu a cikin mutum dubu biyar cewa su je su haɗu da shi dulaihatu a lokacin nan kuma rundunar shi dulaihatu sun fi rundunar khalid yawa Ilayatu ya samu waje ya zauna a lokacin ana ta yaƙi yana zaune a tsakar gidansa. Oyo yana tuɗan hisinu yana tare da shi a lokacin nan. Ya zo wajen shi kuma ya koma wajen rundunar. Yana tambaye shi shin mala'ika Jibril ya zo maka? Ya ce mishi a'a bai zo ba tukunna. A lokacin fa ana ta yaƙi daga ƙarshe dai sai da awar wai wahayi ya zo mishi. Ga abin wai da aka ce mara cikin wahayin. Inna laka ruhan karuhahu wa harisan latan samu ya faɗi wannan ya ce wahayi aka yi mar nan take sai ɓoye na ta ɗanyi sunu ya ce mishi wallahi ƙarya kake yi sai ya yi kururuwa cikin mutane ya ce ku jama'a kada ku yadda ku rasa ranku a banza wannan mutumin ƙarya yake ba annabi ne shi ba shi ma ɗalai hatu sai ya fito ya furuci da ƙaryarsa bayan yaƙi shi ya riga ya kari da haka ya ɗauki matar shi a kan doki ya gudu da ita yana gaya mutanensa manista ba minkum an ya fa'ala misla ma fa'altu wa yin jiwa bi ahalihi falefar. ƙatilu an a hasabikun fa'amma dinun faladin ya ce wanda yake da ikon ya yi irin yadda kuka gana yi dinnan wata mutum ya ɗau matarsa a kan doki su gudu da shi ma ya yi mutum ya samu ya tsira da kansa da kuma iyalinsa ku yaƙi don kare danginku amma ba don kariyar addini ba in don addini ne to babu wani addini sai musulunci amma wannan abin da muke ba addini ba ne da aka yi gudu zuwa ƙasar sham a lokacin da yaƙi ya ƙare ɗulai hatu ya je ya haɗu da mutanen gassan a can a ƙasar sham kuma yadda ya zo a cikin siyarwa alamin nubala'i na imamun zahabi jizi'i na ɗaya shafi na ɗari uku da sha bakwai da kuma albidaya wani haya ta ibn kasir jizi'i na biyar shafi na ɗari da casa'in da shida to a nan sai ya sake musulunta ya dawo cikin musulunci kuma musuluncin shi ya yi kyau kuma su ba shi tana nan ta dawo tun da yanzu ya musulunta ya sake dawowa ya zama sahabi na dama sahabi ne sai ya yarda daga baya kuma sai ya sake dawowa cikin musulunci to duk da haka ana iya karɓar hadisinsa irin irin shi din duk da haka darajar su ta subantaka tana nan din ta dawo musu kuma ana iya aiki da hadisansu wata rana ya fito domin ya je umra daga sham zai tafi maka ya je umra sai ya zo wucewa ta gefen garin madina a hanyar tafiya makka sai jama'a suka gaya wa sayyidina abubakar radiyallahu anhu ga dole hatu can fa sayyidina abubakar sai ya ce hatu me zan masa ku kyale shi kawai tunda Allah ya shigar da shi ya shirye da shi ya dawo da shi zuwa cikin addinin musulunci ku kyale shi kawai to dole hatu ya ci gaba da zama a nan a kasar sham har zuwa lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yi wafati da shi ko sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya riga dama ya sanya wata doka a zamanin khalifancinsa cewa duk mutumin da aka san cewa ya taɓa yin ridda to in za a buɗe wani gari na kafirci ma'ana za a kai hari kan wani gari na kafirci to ban da shi to Allah ya a lokacin nan ya zama yana zaune kullum a gida ana ta fita jihadi ban da shi to amma a zamanin sayyidina Umaru radiyallahu anhu sai musu rangwami cewa a iya fita da su zuwa wajen jihadi sai dai ba za a ba su jagorancin wata runduna ba ire-iren su ɗin waɗanda suka taɓa yin rida. Dole hatu ya zo don yin mubaya ga Sayyidina Umaru radiyallahu anhu sai suka yi magana da shi da Sayyidina Umaru. Sayyidina Umaru sai ya ce mishi, kai kai ne wanda ka kashe sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja Ukashitu dan Muhsanin da kuma Sabitu dan Aqramu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne ka kashe su? Ce wallahi ba zan so ka ba har abada. To dole hatu nadama ta riga ta shiga zuciyar shi sai ce ya kai sarkin muminai wayannan da ka ambata jarumai ne tabbas madaje ne da Allah ya girmama su da shahada a hannuna wato Allah ya girmama su da samun shahada ta hannuna ya zama ni ni shahadantar da su kuma ni Allah bai wulakanta ni a hannunsu sun kashe ni ba domin da sun kashe ni da na mutu kafiri kuma ka sani cewa hakika mutum yakan dawo ya shiryu bayan ya yi abubuwa marasa daɗi a baya wannan ab- magana tashi sai ta birgi sai na umaru radiyallahu anhu sai ya kyale shi muna fatan ah, sirna dole hatu da sirna ukasha su zama daga cikin wa- irin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana murna da wasu mutane guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya kuma gaba ɗayan su sun shiga aljanna ɗaya ne ya kashe ɗaya kuma dukkan su 'yan aljanna ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce na farkon ya- ya zamto yana yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah sai aka kashe shi ya yi shahada to daga baya shi ma wanda ya kashe shin kafirin da ya kashe shin shi ma sai ya musulunta bayan ya musulunta shi ma sai ya zo a wajen jihadi aka kashe shi shi ma ya yi shahada kaga dukkanin su yan aljanna kuma ɗaya ne ya kashe ɗaya to dole hatu radiyallahu anhu sai ya zo ya komo ƙarƙashin tutar yaƙi ta addinin musulunci yana mai yin jihadi don ɗaukaka addinin Allah ya fita a cikin shekara ta sha hudu a cikin rundunar sirna sa'adu dan abi waqas wanda suka fita domin buɗe ƙasar iraki a zamanin nan ƙasar iraki gaba ɗaya kafirci ake to sun fita domin bun- buɗe ƙasar iraki a lokacin nan jama'ar musulmai sun kai mutum dubu talatin har ma fiye da haka a cikinsu akwai mutum dubu uku daga cikin ƙabilar shi ɗulai hatu wato banu asadi su kuma abokan gaban da za a je a yaƙa mutanen daular rum ne sun kai mutum dubu ɗari da ashirin to sai da na sa'ar dan abi waqas sai ya so ya aika wasu daga cikin jama'a shi domin su je su tsinkaye akan al'ummar farisa wato su je su gano gano mishi ƙar- ƙarfin rundunar daular farisa kuma zai su su kamo mishi mutum ɗaya daga cikin rundunar farisa din domin ya nemi labari daga gare shi ya kasance duk wanda za a tura daga cikin runduna don yi irin wannan aikin ba a tura mai karamin karfi sai waɗanda suka saba da mm, wato mugawara irin ta yaƙi waɗanda suke manyan jarumai sun saba da shige da fice irin na yaƙi da kuma dabarun yaƙi sirna amur dan ma'adi kariba yana daga ciki yana cikin mutane biyar daga cikin abokan shi da kuma dole hatu radiyallahu anhu shi shi kare su shida kenan aka tura su to da amru dan ma'adi kariba da kuma abokan nasa guda biyar da suka ga yawan rundunar farisa cikin dare sai suka dawo a guji ba su karasa wajen ba amma shi sayar na dulai hatu ai bai dawo da baya ba sai ya kara nausawa ciki shi shi kadai ya shiga har sansanin da babban kwamandar daular farisa na wannan lokacin mai suna rustum inda ya yi sansaninsa ya shiga ciki da daddare ya kwana kuma a ciki yana neman labari a cikinsu ba su gane shi ba yayin da ƙarshen dare ya yi sai ya zaɓi wani ƙaton doki da ya burge shi ya kunce dokin daga cikin ah, manyan dawakan da shi kwamandan ya zo da su ya hau dokin ya fara gudu da shi sai wa'annan rundunar ta farisa suka gano shi da haka sai aka bi shi a guje babu wanda ya riske shi sai wani mutum da ya zo dab da shi sai na dole hatu radiyallahu anhu ya soke shi da mashi ya kashe shi shi ya fara kai wasu na dole ha jifa da mashinsa bai same shi ba ya goce sannan sai da ya kama shi ya kashe shi wani ma ya sake biyo shi shi ma ya kashe shi to na uku kuma da ya zo to sai na ɗaure hatu sai ya kama shi ya ɗaure shi ya taho da shi akan dokinsa har sai da ya kawo shi gaban sirna sa'adu dan abi waqas radiyallahu anhu an ce da gari ya waye rustum babba- babban komandar farisa yake tambayar sirna sa'adu dan abi waqas wai wanda ka tura min jiya ya je ya kunto min dokin nan har ya kashe min mutane na guda biyu manya mutum ne ko arjani ne yace mishi a mutum ne mana yace to wayannan mutanen fa da da suka biyo shi a guje din ɗaya baffana ne ɗaya kuma yayana ne kowannen su ana ganin ya kai ƙarfin mutum dubu kowannen su duk yakin da za a iya tura mutum dubu su je su yi shi kowanne ƙwaya ɗaya daga cikin su zai iya zai iya zuwa ya gama da shi amma ya kashe su sannan sai na ukun su kuma wanda shi ma danginmu ne in ji shi rustum ya ce shi ma danginmu ne amma ana ganin cewa ya fi duka sauran ma wajen ƙarfi shi kuma ga shi an ce kamo shi ya yi, ya ɗauro shi ya kawo maka shi anya wannan mutum ne kuwa sai na sa'adu dan abiyo ƙasa ce mutum ne yace kuma ina da irin shi da yawa ba shi kadai bane a wannan yaƙi Rostum ya zo ne akan wasu giwaye nashi bayan wayancin dawakan akwai giwaye kuma yaƙi ya fara hatu yana daga cikin manya-manyan masu yin magana a cikin daga ɓangaren musulmai shi ya jagoranci sauran rundunar wajen kashe wayannan giwayen da shi da su kafiran suka zo akai sannan umaru dan khattab radiyallahu anhu sai ya aika wasiƙa zuwa wajen sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu wa tare da takubba guda hudu da kuma dawakai guda hudu yace wannan abawa manya manyan jarumai waɗanda suka yi jarumtaka a wannan yaƙi da aka yi to dalai hatu radiyallahu anhu yana daga cikin wanda suka sami takubban nan da sayyidina umaru to wannan yaƙin dai shine yaƙin qadisiyya kuma jama'ar musulmi sun cinye shi akwai yakin da aka yi bayan wani ana kin shi yakin jalula a sosai na ɗulai hatu ya kasance shi ne babban jarumi ko kuma gwarzo na shi wannan yakin haka nan bayan nan sai yakin na hawundi a yakin na hawundi shi ma dai sai na ɗulai hatu ya halarci wajen sojojin daular farisa a sannan sun kai mutum dubu ɗari da hamsin sun zo ne domin su mayar da al'ummar musulmai baya sai na umaru dillahu anu sai ya aika musu annu'manu dan muqarrin ya jagoranci mutum dubu talatin kuma ya umarci shi cewa duk abin da zai yi ya rika shawartar hatu da kuma amru dan ma'adi kariba da amru dan abi suman sai na nu'manu sai ya aike su su din su zama masu in kaye wato leƙen asiri bisa rundunar farisan gaba ɗayan su kowanne sai ya tafi wurin shi daban wato kowane mun fuskantar shi daban biyan suka dawo ba abin da suka samu na labari amma shi sayar na ɗore hatu shi shi kaɗai sai da ya tafi kilomita 130 a cikin wannan daren har sai da ya je na hawundi inda ya tarar da waɗannan runduna ta kafirai ya kuma samo labari ya kawo wa sayar na amur ɗan ma'adi kariba to yayin da ya daɗe tafiyar da nisa kilomita 130 cikin dare kuma ya daɗe bai dawo ba sai jama'a suka rika tsammanin wai ko ya sake komawa ne cikin rundunsa yayin da jama'a musulmi suka hango shi da safi wani jan asuba sai kabbara kuma ya zo ya gaya wa komanda annu'uman dan mukarrin cewa ga abubuwan da ya je gano yayin da gari ya waye aka fara yaƙi sai na tsulai hatu radiyallahu anhu ya yi yaƙi yaƙi mai tsanani a wannan ranar ya kasance shi shi kaɗai ana kidaya shi ne da mutum dubu mahaya dawakai kamar yadda ma'abocin ɗabaƙatul kubra wato ibn sa'adin ya faɗa a cikin littafinsa ibn sa'adin rahimahullahu yana cewa ɗule hatu ɗan kuwa lidu yana daga cikin ɗabaƙa ta hudu ne daga cikin ɗabaƙar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance ana kidaya shi da mutum dubu saboda ƙarfin shi na jiki da kuma jarumtakar shi da kuma basirar shi wajen yaƙi wannan kuma ila ya zo cikin albidaya wa nihaya juz'i na biyar shafi na 196 a wannan yaƙi na nahawundi a nan ne shi sirna al'uman jagoran yaƙin a ɓangaren musulmi ya yi shahada shi ma sirna ɗulai hatu a nan shi ma ya yi shahada a wannan yaƙin bayan dukkanin su kowanne ya yi abin da ya yi wajen kashe kafiran Muhammad Zahabi ya ce ai ɗulai hatu radiyallahu anhu ya yi ƙoƙari lalle a ranar yaƙin nahawundi kuma a wani ranar ne ya shahada a radiyallahu anhu to wannan kaji tarihinsa shi sai na dole ya haɗu darasin da ke cikin tarihinsa shi ne wato duk lokacin da mutum kaga ya aikata wani abin da ba daidai ba kawai ka mishi addu'a amma kada dan wani yana aikata abin da ba daidai ba ka rika tsine mishi ko kuma ka rika tsammanin kamar kai kafi karfin ka koma cikin irin wannan halin da yake ciki kawai ka mishi addu'a kuma ka nemi tsarin Allah daga halin da shi wannan bawan Allah yake ciki kuma ka nemi tsarin Allah daga abin da shi wannan din yake aikata kada kai ma ka aikata amma inda za ka ga mutum a cikin kuskure kuma ka rika tallata shi ko ka rika kokarin kunyata shi to karshe kai kuma sai ka dawo ka aikata abin da yafi wannan din muni kwarai da gaske Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin Alqur'ani qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ka gaya musu ya rasulullahi cewa ya ku bayina ya ku bayina waɗanda suka zalunci kawunan su suka aikata ayyuka na barna na taƙara domin rahmatillah kada ku fidda tsammani daga rahmar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a hakika Allah yana gafarta dukkan zunubai Allah shi ne mai gafara ko mai jin kai haka nan Allah ya faɗa a cikin alƙur'anin dai a cikin suratul an'am aya ta 54 Allah ya ce ka tabar bakum ala nafsir rahmata cewa Allah ya wajabta rahama wato ya rubuta rahama bisa zatin sa annahu man amana minkum su'an bi jahalatin cewa wanda ya aikata wani mummunan aiki daga cikin ku da jahilci suma taban badi wa aslaha kuma sannan ya tuba bayan wannan din kuma ya gyara aikin shi ya aikata aiki na kwarai fa innahu ghafurur rahim cewa da lamarin yake ubangiji mai gafara ne ko mai jin to Allah ya ce shi mai gafara ne ga bawansa kai kuma yaya za ka yi karɓa ganin kamar shi wannan bawan na Allah Allah ba zai gafarta mishi ba haka bane za ta iya yiwa a haife ka addinin musulunci ka girma cikin addinin musulunci ka kai har dattijo a cikin addinin musulunci wani kuma ya rayu a cikin kafirci sai ya rage mashi bai fi saura sati ɗaya ba ya mutu sai Allah ya nufe shi da rahama ya musulunta kuma a wannan sati ɗayan in Allah ya nufi shi sai ya aikata aikin da kai ji shekarunka cikin addinin musulunci baka aikata ba shi yasa duk lokacin da kaga wani akan kuskure kawai kai mishi addu'a kaga wannan sahabin radiyallahu anhu yayi ridda har ma da awar annabci yayi kuma yayi yaki da addinin musulunci har ta kai ga ya shahadantar da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga baya da Allah ya nufi shi da shari'a kaga ya shiri kuma ya dawo yana daga cikin waɗanda masu da taimakawa addinin musulunci ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske ana ma lissafa shi a cikin manya-manyan jarumai waɗanda babu irinsu mata yadda za a gane darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin ta sauran mutane ba ne duk da haka duk da wannan abin da ya yi tabi'i ma bai kai shi ba ba tana kai mutumin yanzu na wannan zamanin duk da wannan abin da ya yi babu wani waliyi da darajar shi ta kai gidi da farcen kafarsa duk da wannan abin da yi cewa ya taɓa yin ridda cewa ya taɓa yin ridda mutum da ya dawo cikin addinin musulunci wannan bai kau da darajar shi ta subantaka ba Allah ya ƙara mana son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana son su da girmamawa gare su Allah ya ba mu ikon koyi da su da ci dukkan lamuran mu zahiran mu batinan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين صل على سيدنا محمد في المدينه الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين